أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks islam kitabu sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya bamu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine darasinmu ko zamanmu kenan ko majalisinmu na ɗari da hamsin da bakwai kamar yadda yan uwa muka suka sani muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab na ash-shaykh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu kuma as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi to kamar yadda yan uwa suka sani masu bibiyar mu mun tsaya ne a karkashin mas'ala ta 636 a yau za mu tashi mas'ala ta 637 a cikin suratul kahf a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi malam ya ce cewa fa in kila idan aka ce li ayi sababin lam yufariqhu khidr alayhi salam da wani dalili ne khidr bai rabu da annabi Musa ba inda li'tirad al-awwal lokacin da annabi Musa yayi masa wato ya gitta masa abu na farko kenan bayan ya masa sharɗin cewa idan ka bi ni ka tambaye ni sai na maka bayani to shi ko dan adam galibi abinda ake kira curiosity da faransanci ko curiosity wato dan adam bai da hankuri sai ya tambayi wato abin da bai sani ba idan ya ga abu yana son ya tambaya sannan kuma dan adam yana da wato al'ada ta cewa da ya ga abin mamaki yana son ya kira wani ya zo ya gani hatta da yara zaka ga suna da irin wannan ɗabi'a malam ya ce to me yasa dai annabi Khidir bai rabu da annabi Musa ba wato a lokacin da ya yi masa tambaya ta farko ko ya gitta masa a cikin al'amarinsa na farko wasani da na biyu wa faraqahu inda salis sannan kuma sai suka rabu a lokaci na uku kulna za mu ce li wajhaini saboda abubuwa guda biyu ahaduhuma na farko anna Musa alaihi salam shi annabi Musa alaihi salam sharata ala al-khidri ya shartanta ma annabi wato ya shartanta ma khidr tarka musahabatihi an gane ko ya bar abokantaka da shi ala taqdir wujud al-i'tirad al-thalith inda har an ka samu ya gitta masa wato gittawa ta uku wa qad wujida an samu fa kana radiyan bihi sai yadda da haka na farkon shi annabi Musa ya yarda cewa ya yi kuskure na biyu annabi Musa sai ce to in ya sake yi to a kama shi bani shi yasa ce to kenan abu na farko da na biyu annabi Musa bai shaɗanta a kan kansa ba Khidir shi ne shaɗanta kenan yana da damar in ya ga dama ya bar annabi Musa in ya ga dama su rabu yace asani abu na biyu amsa ta biyu da malamai suka bayar anna itirada Musa alaihi salam fil marrati al-ula abin da yasa annabi Musa ya gitta ma Khidir har yi masa tambaya ko ya so ya gitta masa ko ya gitta masa a cikin al'amarin da ya aikata fil marrati ula a cikin abu na farko wa saniyati ta biyu kana tawarru'an ya zama to tawarru ne abinda malaman zuri suke ce ma tsantsini ma'ana yayi ne tawarru'an dan saboda nuna cewa kamar matsayin Khidir ya kamata ya fi haka abinda ake kira gudun duniya wa salabatan fi din kuma yayi haka dan nuna mi don saboda nuna karfi na addini salaba an gane ko tsar karfin addini kenan na farko da yace tawarru'an khidir ya fasa jirgin ruwa kaga ya nuna cewa malami bai dace a ce ya aikata irin wannan ba irin koda laifi ne wanda yake ana ganin bai nutsar da mutane ba to amma dai koda karamin laifi ne bai dace a ce ba annabi Musa ya aikata wannan wa salabatan fi din kuma wancan na salaba fi din saboda kashe yaro misali abu ne wanda yake annabi Musa ya ga ya dace a kare haƙƙin mutum shi yasa sai kokarin kare haƙƙinsa shi yasa yayi wannan yace wa i'tiraduhu fil marrati thalitha amma lokacin da ya gitta a cikin al'amari na uku li hawa nafsihi dan saboda son ran shi ne wa shahwati batnihi don saboda buƙatar da cikin sa yake da ita fa aqabahu hawahu hawanan Ah, hawahu son da annabi Musa yake so fa aqabahu sai biyo masa da hawanan wato eh, za a iya cewa wulakanci eh, usulubi da larabci ba a cewa annabawan Allah sun wulakanta ma'ana dai sai zan shine sanadiyar rabo su domin lokacin da duk dan adam yake kokarin cimma maslahar kanshi shi kadai sai ka iske zai kaskanta duk lokacin da mutum yake kokarin tabbatar da maslaha ta jama'a ko kuma maslaha ta addini sai kaga Allah ya ɗaukakar da shi shi yasa duk mutumin da kansa ya dame shi ko ko maslaha ce khassa yake faɗa kanta don saboda kansa ko don saboda wani abu da ya shafi wani nashi amma ba don saboda addini ba ba don saboda al'umma ba ta amfana to zaka iske waɗannan mutanen ba su da kima a cikin al'umma domin suna ɗauki ne da wani nau'i na kamar kansu ɗaya suka sani shi ko wannan alama ce ta mutum bai da aƙida ingantacce mai kyauta al'umma Allah ya kyauta to wannan shi ne abin da wato eh, malam ya kawo to to sannan kuma eh, abin da waɗansu malamai suke gani annabi musa na farko ya yi shi ne don mantuwa don ya ce la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra na biyu kuma annabi musa ya yi shi wato wato ba dan eh, wato gittawa ba kenan da ya yi masa tambaya ta biyu ya manta amma na biyu din abin ya kama shi ne bai mallaki kansa ba domin ganin an kashe mutum yana tada hankalin dan adam kenan na farko annabi Musa ya don mantuwa ne na biyu kuma annabi Musa kamar ya fita cikin hayyacinsa na uku kuma shine ya dora ma kansa sharadi to wannan shi ne abin da eh, za a iya karawa a karkashin wato wannan mas'ala sai abu na gaba mas'ala ta 638 mara yace fa in qila idan an ce qauluhu fadar Allah subhanahu wa ta'ala فأردت أن أعيبها لوكتين دا خذ يفارا فسرا با واتو النبي موسى دليل ديسا واتو yayi waɗannan abubuwan fasa jirgin ruwa da yayi kashe yaro da yayi sannan kuma sai abin nan abu na uku shine wato tara wannan katanga da yayi garin da kuma aka ke taimaka musu aka ba su abinci malam yace to fa in qila qawluhu ta'ala fa aradtu an a'ibaha sai na so na fasa ta suratul kafi aya ta 79 illatuhu khawful ghasbi abin da yasa yayi wannan khawfal khawfal ghasbi an gane ko dan saboda kada a kwaci wannan jirgin ruwa fa kana haqquhu an yata'akhkhara an illatihi to kenan ya kamata a ce an jinkirtar da shi akan illarsa falima quddima alaiha to me yasa aka gabatar da shi ina fata an fahimta ma'ana shi abin da yasa aka shi Khidir ya fasa jirgin saboda mi saboda kada a kwace jirgin nan to shi na malam yace to illatu da anka ce da anka ce fa in qila qawluhu fa artu an aibaha qaw illatuhu khawful ghasbi dalilin da yasa aka yi shi don ka ai kwace fa kana haqquhu an yata'akhkhar an illatihi kenan ya kamata a ce yayi jinkiri kan illar shi domin in an ce abu shine musabbabin abu sai abin da ya sababa shi ya zo sannan shi yake kasancewa fa ni muqaddima alaiha dan bi an gabatar da shi قلنا ذا متي هو متأخر عنه آآ ياي جنكري مي غريشي لأن إلا تعييبها ما لا يتي دومي إلا تعيبا تون ننجرجي الروا ده يفسا شكيلا أو إلا إرادته تعييبها abin da yasa ya so ya fasa jirgin khawfal ghasbi dan jin tsoron mi dan jin tsoron kwace wa khawfal ghasbi shi ko jin tsoron kwace kwace sabiqun shi ya gabaci kwacen li'annahu al-hamil domin shi ne ya sanya hidr na alhamil a nufin shi ya sanya hidr an gane ko li annahu alhamil lil hidr alaihi salam shi ya sanya hidr aminci Allah ya tabbata gare shi alama fa'alahu akan abin da ya aikata wa fi qira'ati qira'ati ubayyin a cikin qira'a ta ubayyu ba abina ba ubayyu ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam ubayyu bin ka'ab wa abdullah nan ya kawo abdullah bai kawo ko ne daga cikin su ba ko abdullah bin mas'ud galibi ko kuma Abdullahi ibn Abbas amma dai qira'at galibi suka ce na danganta ne zuwa ga Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhuma kullu safinatin salihatin kenan nan kullu safinatin suna kwace dukkan jirgin ruwa salihatin mai kyau wala budda min idmar hadhihi ziyada dole sai an wato idmar an shafe an kaddara wato abinda an kaɓoyi na cikin kullu safinatin salihatin ma da ce wala budda min idmar hadhihi ziyada sai an ɓoye wannan ƙari ala qira'atil jamhur akan qira'a ta jamhur tunda haka an karwaito ta kulla safinatin ghasba amma qira'a wagga ta ubayyu da take qira'a ce shadda da kuma abdullahi bin mas'ud kullu safinatin salihatin wa illa lam yufidil kharq bari yace to inda kuma wato ba a shata kalima ta salihatin ba to da lam yufid al kharq wato cewa da aka yi annabi khidr ya fasa ta kidan babu wata fa'ida domin domin sai da manto harkar da an kai mata bai da wani amfani kinan za a ɓoye ta in an ɓoye kuma sai a kaddara ta kalima ta salihatin sai an kaddara ta domin in ba a kaddara ta ba to ai in har jirgin ruwan bai da kyau to kuma ai sarkin ba zai karbe shi ba to amma an ka kaddara salihatin to shi yasa shi ko khidr ya mishi aibi domin abin da bai da kyau ai ba a ce ma ai masa aibi shine abin da malam yake son ya ce wallahu ta'ala a'lam to wannan shine abin da malam ya kawo karkashin wannan mas'ala kuma abin da yasa da yace amma safinatu fa kanat li masakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba to shi yasa ya kawo tsoron abin da yasa an kai mata aibi shine tsoron mi shine tsoron kwace to kenan ya kamata a sa tsoron kwace sannan a kawo aibi ina fata an fahimci ni to me yasa aka fara kawuwar tsoron sannan me yasa aka kawo aibi sannan an ka kawo tsoro yace saboda shi tsoron shi na yasa shi har yaji ya aikata mata wannan abin da ya kamata kenan ba a yi jinkiri ba tsakanin illa da ma'lul domin sai illa ta zo sannan ma'lul yake zuwa mas'ala ce tana da alaka da usulul fiqh kwarai da gaske kuma ta wani lokaci ana bijirwa da ita cikin usulul tafsir dan uwa musulmi wannan shine abin da malam ya kawo a karkashin wannan mas'ala sai dai abin da ya kamata mu dan kara karkashin wannan mas'alakin wato tunda za a shiga cikin wani karatu ne na gaba shi ne cewa abu na farko wannan kissa mun ci mun faɗa a cikin karatun da ya gabata ɗalibin ilimi yana iya kuma cikin littafi na wato as-sa'di ya ga mas'alolin da an kai istinbati a karkashin wannan mas'ala din ina fata an fahimce ni ya fitar da mas'aloli daban-daban masu fa'ida a karkashin wannan kuma ba wai sa'adi ɗaya ba amma dai tafsirin sai da yake muhtasar ne da ka bayanai kuma fa'idodi zaka iya amfani da su sai abu na biyu wanda ya kamata mu gane wato wajen balaga ta alkur'ani kaga nan inda anka kawo fa'aratu an a'ibaha malamai suke cewa ba a danganta sharri zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala duk lokacin da ya zamanto abin ne wanda ya shafi muna kaga nan shi sai ce fa'aratu an a'ibaha na so na yi ma wato girganyar ruwa aibi in fasa ta an gane ko ko in fasa ta aratu ya ci saboda aibanta ta abu ne wanda yake bai da kyau kaga bai danganta shi zuwa ga Allah ba ina fata an fahimce ni alhali tare cewa karshen kisa sai da yace ba annabi Musa wa ma fa'altuhu an amri abu na biyu yace fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma a wajen yaro yace fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma kaga fa aradna sai mun kaso da yake alkhairi ne sai an yubdilahuma rabbuhuma ubangijin su ya musanya musu kaga nan tabdil abu ne wanda yake mai kyau a wajen yara da anka wato ta da katangar su saboda mahaifinsu ya mutu ya aje arzikin kada a zalunce su kuma bai san wanda zai ba wanda zai kula da dukiyar yace to fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma ubangijin kai so so kai ga karfin su ina fata an fahimce ni to wannan uslubi na alqur'ani kaga sai ce fa arada rabbuka bai ce fa aradtu ba an yabluga ashuddahuma in ka diba cikin qur'ani irin wannan za ka ganshi cikin kissa ta annabi ibrahim a cikin suratul shu'ara yake cewa alladhi khalaqani fa huwa yahdi والذي هو يطعمني ويسقين sai wa idza maridtu fa huwa yashfi kaga bai ce wa idza amradani ba bayan ya ce Allah shi yake ciyar da shi shi yake shayar da shi shi yake shiryar da shi kuma shi ya halicce shi allazi khalaqani fa huwa yahdin Allah shi ya halicce shi yake shiryar da shi wallazi huwa yut'imuni wa yasqin wanda shi yake ciyar da ni kuma yake shayar da ni sai ce wa idza maridtu fa huwa yashfin bai ce wa idza amradani ba fa huwa yashfin kaga sai ce inna yarisul lafiya kaga irin wannan akwai cikin alqur'ani ko cikin kissa ta aljannu wa anna la nadri asharrun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rashada kaga sun ce la nadi musulmi ba a sharrun urida bi fil ard sharri ne ake so da mutane kaga musu ce ba a sharrun arada Allah bi fil ard ba am arada bihim rabbuhum rashada sai sun kawo fa'ili bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir a cikin suratul ali imran kaga bi yadikal khair alkhair ne daga hannun Allah amma kuma sharrin ai bai abkuwa sai da izinin Allah ba a ce bi yadikal khair wa sharru sai an ka ce bi yadikal khair wa sharru laysa ilayka kamar da zuciyar hadisi sannan kuma za ku ga dai alkur'ani na kawo wannan ko cikin abin nan a cikin fatiha siratal ladina an'amta alaihim hayyan waɗanda Allah kai ni'ima gare su ghairil maghdubi alaihim ba waɗanda kai an kai hushi da su ba kaga ba ce bai ghairil ladina ghadibta alaihim ba ina fata an fahimce ni to wannan mun kawo shi ne saboda ɗaliban ilimi su fahimci wato wasu nau'uka na balaga ta alkur'ani mai girma wanda ba kowa yake hankalta mishi ba to kafin mu je ƙarshen wannan kisa akwai abubuwa guda biyu da nake so zuwa guda uku nan da an kai zancen majazi malaman ahli sunna wani lokacin bu da wato qadiya ta majazi ba a kori yuridu an yanqadda mas'ala da muka kawo ta ɗari shida da talatin da shida cewa katanga tana da irada Allah ne ya bada labari kina da haka a ce Allah bai san abin da katanga take nufi ba wannan magana ce da take tana da rauni da haka shi sa su malaman masu kore majazi kwata kwata wasu kuma suka ce a'a ana kiran shi uslubun min asalibi al-lughati al-arabiyya akwai maganganu da dama karkashin wannan mas'ala masu bincike sun sani abinda akwai a karkashin ta to sai abu guda biyu da kamata ko guda biyu da kamata na kara shine cewa wannan mas'ala za mu iske kamar 'yan shi'a kisa annabi Musa da Khidr da kuma waɗanda suka yi zurfi a cikin sufanci suna kawo waɗansu abubuwa ƙarƙashin wannan. Menene suke kawowa? Su 'yan shi'a wasu suna tafiya cewa wannan kisan ma kwata-kwata abu ce da bata faru ba. Ko dai annabi Musa mafarki ne yayi ko yana zaune ne yana tunanin waɗannan abubuwa. Wato sun mai da kamar abin ya zamanto khayal an gane ko khayal an ce khayal kamar abu ne wanda kana zaune kana ta tunaninsa ko kuma wato mafarki ne annabi Musa yi ina fata an fahimce ni kamar fil hulum ne ko a ru'ya ya ga wannan to wannan mas'ala ta yi muni domin alqur'ani ya nuna danga abubuwa sun faru ne karara kuma qur'ani babu wani labari da za a ce a'a Allah bai ce cikin bacci ne ba annabi Musa ga wannan inda ya ce cikin bacci ne to shikenan to babu wani nafsi to suka ce ai a ai tunda an ce ya kashe mutum ai an ce ya kaza ya kaza a tunda Allah ya bada labari magana ta da ta kare inda ya ce cikin bacci ne to wannan ana ita cikin bacci ne amma wani yayi tahakkum cikin nafsi ya ce khayal ne to wannan nau'i ne na falsafofin da ake son mazhaba ta falsafa wadda irin su Aflaton da suka yi ta kawo cewa duniyar da muke ciki kamar ba wannan duniyar duniyar da muke ciki ba ita ce ta hakika ba akwai wani alam da ake kira alamul misali wata duniya ce can ta daban wadda komai da komai na tafiya daidai amma wannan duniya da ake yaki ake cin juna ake kaza ba ita bace cikakkar duniyar to kaga sun mai da wannan duniya kamar matsayin ramzi ce symbol ina fata ana fahimta ta to tafkirul falsafi ne dake shigowa to haka suke son su mai irin kissoshin alqur'ani Allah ya bada labari abu sai a ce a'a kawai ba da labari ne ba a ce maka wai wai wai tsuntsu yayi magana wai a ce maka tsuntsu yayi magana ko a ce maka a dabba ta yi magana ko a ce maka kasa ta yi magana wai ko a ce maka wai qur'ani da suke irin da duk abubuwan da suke khayal ne kamar wani wani labari ya za a yi dan arabi gaskantar da irin wannan to hanya ce ta karitar da alqur'ani ina fata ana fahimta ta ya kamata masu karatun falsafa da irin wannan ilmul mantiq da ilmul jadal da ilmul kalam mutane su yi hattara da su domin mi domin lokacin mutum zai zo iska abinda Allah faɗa ki a kawai misali ne ake bayarwa ko bilisanil hal ne ko ba da haka nan bane ya dai Allah ya ce abu ya faru ka ce a abin nan bai faru ba a antum a'lamu amillah kun fi Allah subhanahu wa ta'ala sanni to da haka yana da kyau ɗaliban ilimi su hattara da wannan ina ja hankalin yan uwa wato za ku ga sun ce wannan kissa ba ta faru ba annabi Musa bai kashe kowa ba Khidir bai kashe kowa ba annabi Musa bai fita ba kawai yana zaune yana bacci ko ko yana zaune yana khayal kawai wannan kissa ta faru kidan kaga daga nan kaga yan mazhabin batiniya haka suka yi ta cewa sallah ba ai ana nufin sallah da ruku'i ba suka ce kawai wani abu na tsarkaka zuciya ta ko kawai ka tashi kai kaza duk dai suka suka canza duk waɗannan abubuwa suka mai da qur'ani dukan shi rumuzi ne haka yan hakika suka zo su ma sai suka suka ce yan hakika wanda ke rinka su yan hakika sun san hakikanin alqur'ani suka ce abubuwan da qur'ani ke faɗa ba su ne hakikanin ba mutane su ne suke amfani da zahiri amma su kuma su ke amfani da hakika kamar yadda annabi Musa shi ke amfani da zahirin shari'a shi kuma Khidir shi ke amfani da hakikanin shari'a sanin ne suka zo suka halatta maka su ɗansu abubuwa da dama kaga mutum yana zina yana shan giya ce maka ai shi hakika ya sani kai kuma zahiri na ka sani annabi Musa ya ga kashe mutum abu ne wanda bai da kyau amma Khidir da ya san abu ne hakikani to sai ya amfani da shi to shi Khidir Qur'ani ne ba da labarin shi kuma Allah ne tura annabi Musa to kai kuma wane ne sanar da kai wannan hakika din wane ne baka sanin ta kaga wannan abubuwa ne waɗanda suna da hatsari kwarai da gaske da ƙarƙashin wannan kissa kuma ake nuna cewa za ku ga suna cewa ai ma'ana ya halatta ga waɗansu mutane su fita daga shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda Khidir ya kashe mutum a cikin shari'arsa misali ya fasa jirgin ruwa ya tara wannan katanga duk abubuwa ne waɗanda a shari'a annabi Musa babu sun saba to kenan sun saba ma shari'a annabi Musa kuma aka aiki da su to kenan ya halatta su waɗansu mutane su fita daga shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su daina alqur'ani da alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam domin sun kai wani mataki waɗanda su ma wani ilimi wanda sun wuce wannan nau'i ne na zandaka da yake shigowa cikin addinin musulunci ya kamata musulmi su yi hattara da wannan da kuma abubuwan da ake karawa cewa khidr wali ya yi annabi ya sa ma fi manzo saboda mi saboda khidr wali ne an gane ko sannan shi ko annabi Musa shi daga cikin ulul azmi min ar-rusul kenan wali ya fi ma ulul azmi min ar-rusul alhali wilaya mataki mataki ce duk annabawan Allah waliyan Allah ne babu wani annabin Allah wanda ba waliyan Allah ba amma na abin da ya kamata mu fahimta abin da ya kamata mu fahimta shi ilimi idan zaka je neman shi zaka je neman shi ne ga wanda Allah ba kowa kake duk abin da Allah ba mutum dole in zaka nema wajen su zaka nema yanzu kafirai suna da ilimin duniya dole in muna son mu nema ba yadda za mu yi za mu nema ne gare su ba tare da kuma mu kiyaye mu yi kokari mu kiyaye addini mu ba tare da mun fada cikin sharrin su ba ina fata ana fahimta ta to kaga anan khidr malamai da dama sun tafi cewa ma annabi ne ba zancen ma waliyi bane an gane ko suka ce Allah ba wai hayi ne na ilhama aka yi shi ba wahayi ne na wajen Allah subhanahu wataala don ya ce wa ma fa'altuhu an amri ba na aikata wannan ba dan ra'in kaina kiran ma'ana umurni ne na Allah subhanahu wataala wanda kuma malamai a hadisi suna galibi sun ji rinja da cewa khidr wato annabin Allah ne don Allah ce fa wajada abdan min ibadina atinahu rahmatan min indina kalma ta rahma anan sun san annabta to malamai sun sun kalma ta rahma cikin alqur'ani tana daukar ma'anoni daban-daban mun san cewa tana iya daukar annabta tana iya daukar wato Allah ya bashi rahama ta ilimi yana babban masoyin Allah subhanahu wata'ala dai tana da ma'anoni daban-daban wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin haka an kace manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kalma ta rahma wani lokacin tana iya daukar abu daban-daban ka koma cikin wani littafi alwujuhu wan nadha'ir na imamu damaghani zaka irin yadda yake kawo kalmomi kuma anan suke duka cikin alqur'ani to amma in mun ce khidr annabi ne to ai bai kai annabi Musa daraja ba tunda shi annabi Musa rasulu ne kuma shi daga cikin ulul azmi bin rusul kuma in mun ce khidr waliyi ne to ko da mun ce waliyi ne to bai ma kai ni ba bai ma kai annabi daraja ba balle ya kai ni balle ya kai rasul balle ya kai daga cikin ulul azmi min rusul to wannan yake nuna cewa ashe ilimi bai wace Allah yana bada ta ga wanda ya so za a nemi wannan wato ilimi gare shi wai so da ya koma can karkashin wannan kuma waɗannan wato masail na alhadasa da arramziya da albatiniya da yan alhaqa'iq da yan al'ishara waɗanda suke wuce iyaka waɗannan ya kamata ɗaliban ilimi su ya tara da fassarorinsu abu na gaba wanda zan ƙara eh, kafin wannan kafin in kai ga na ƙarshe wanda zan karkare da shi shine akwai wani littafi mafatihun fi usul tafsir na ustad Dr. Ahmad Sa'ad Al-Khatib mujalladi biyu ne irin waɗannan mazhabobin da wasu abubuwa masu banda cikin Al-Qur'ani zaka koma cikin wani littafi in ka cimma wata mazhaba ta tafsiri ka duba ka gani ka ga yadda suke yin tafsiri wannan shine wato abu na farko da wato eh, zan ƙara kinan game ko in ce abu na biyu game da abin da ya shafi waɗanda suka ketar iyaka a cikin wato sufanci zan ce a ce ramzi na ba gaskiya bane Allah subhanahu wataala da kanshi yace laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara qur'ani ba kissa bace ko kuma irin film ne wanda za a jin wani abu ya faru a zo a yi film a ce kissa ce mustawhatun min alwaqi wai daga da waki an ka ce wata abu ne wanda ya afku to alqur'ani ba haka yake zance ba yana bayani ya hakikanin abin da ya faru daga wajen Allah subhanahu wataala to da ka ce ai hattara a cikin wannan wato kissoshin na cewa hakika ko kuwa ce a'a wani na iya wucewa cikin shari'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya alihi wasallam ya daina aiki da ita kamar yadda annabi Musa ya abin nan shi kissa ta annabi Musa abu ne wanda Allah ya bada labarin shi karara to amma kuma kai kuma idan ka ce kana iya fita cikin wannan shari'a ina ka samu wannan kaga baka da wani dalili ina fata an fahimta babu wata aya babu na hadisi da ya baka abin nan shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam an ce kowa ya koyi da shi qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a to sai mas'ala ta gaba mas'ala ta 639 a cikin littafin as'ilatul qur'an kafin mu je mas'ala ta 639 afwan akwai mas'ala ta 108 a karkashin aya ta 79 kenan shi ma malam mai littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab ya kawo wannan malin yake cewa qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala a mas'ala ta 108 a cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa aradtu an a'ibaha khidr yace ina so ma'ana wannan jirgin ruwa ta kasance li masaki na ya'baru da fil bahar ta miskine ne waɗanda suke aiki a cikin teku yace to fa aradtu an a'ibaha sai na so na yi mata aibi ina fata an fahimci da so yi mata aibin an gane ko to kuma tana yiwa ya aibanta ta ina fata an fahimci ni tunda in bai mata aibin ba da yanzu an kwace ta hadhihi al-aya malam yace wannan aya ta dullu ala anna aibaha cewa yi mata aibi ya kunu sababan li tarkil malik al-ghasib laha shi da sawa sarkin wanda ya kwace ya batta walidhalika kharaqa al-khadiru kinan shi yasa khadiru ya fasa jirgin ruwa wa umumu qawlihi amma fadar Allah subhanahu wa ta'ala umumin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa kana wara'ahum malikun wara'ahum bayan su akwai wani sarki ko kuma wa kana wara'ahum sun fassara wara'ahum amamahum gaban su akwai wani sarki domin ba bayan su yake ba ma'ana gaban su yake in sun je zai karba domin ba ta bayan su yake ba wasu malamai suka ce a'a bayan su zai biyo ta bayan su ya kwace jirgin ruwa wasu suka ce a'a wara'ahum nan kalma ta wara tana nufin amam wato gaban su ne za su je su cin mishi sun dauke ta mushtarak cewa tana daukar gaba tana daukar baya waɗansu kuma malamai suka ce a kawai gaba take ɗauka ba ta ɗaukar baya ibnu ashur a cikin at-tahrir wa tanwir wajen wa yakfuruna bima wara'ahu ya tattauna daidai inda kalma ta wara'a ta zo a cikin alkur'ani ya yi bayani kan cewa shi ya tafi cewa kai wara'a tana nufin baya ba gaba ba amma waɗansu tafi cewa wani lokacin tana nufin gaba kuma sun kafa hujja da irin wannan da inda an ka ce wa kana wara'ahum malikun wasu ka ce wa kana amamahum malikun gaban su akwai wani sarki ya khudu kulla safinatin wanda yake kwace kowane jirgi ya khudu yana karɓar kulla safinatin dukkan jirgi gasban kwace ashe kwace da zalunci ba yau ne aka fara ba a duniya suratul kafi aya ta 79 malam yace to yaqtadi akhdha al-maliki lil ma'ibati was sahihati ma'an yana nuna cewa kenan sarki yana karɓar jirgi wanda an kai ma aibi al-ma'iba mai aibi was sahihati da wadda adda lafiya ma'an gaba daya tunda an ce kullu safinatin yace to wal jawabu amsa anna fil kalami hadfu sifati a cikin magana akwai shafe sifa wa taqdiruhu kullu safinatin salihatin sahihatin kenan sarki yana karɓar kullu safinatin dukkan jirgi salihatin wadda take jirganya ta gari kenan sahihatin lafiyayya ko mai lafiya kenan wa hasbun na'ati malam yace shafe sifa idza dalla al maqamu alaihi idan maqami ya nuna shi ma'ana wurin da ake magana yana iya akaddara shi ja'izun wato halin hali ya nuna shi kenan hali na magana ja'izun ya halatta idza dalla al maqamu alaihi kenan kama ashara lahu ibn malik malam yace kamar da ibn malik ya ishara zuwa ga wannan fil khulasa a cikin khulasa alfiya ake kira khulasa alfiya ibn malik domin yayi wani littafi ne mai minti dubu uku cikin nahawu an gane ko daga baya sai zo yayi baiti mai dubu abin da littafi mai baiti dubu daya ita ce ake kira khulasa kenan an ka samu ta suna suna da tafi shahara da shi shine alfiya ibn malik to malam yace ibn ibn malik ya ishara zuwa ga wannan bi qausil khulasa a cikin khulasa bi qaulihi da yace wa ma min al man'uti wan na'ti uqil yajuzu hadfuhu wa fi an na'ti yaqil wa ma min al man'uti duk abin da ya kasance man'utu ne abin da za a yi ma sifa wan na'ti ko ko sifa uqil aka gane shi a cikin yaren larabci ya juzu hadfuhu ya halatta a shafe shi amma ibn malik ya ce wafin na'ati ya qil a cikin na'atu ya qil ya zamanto ya yi karamci kenan shafe man'ut wato shine yafi yawa daga shafe wato na'atu inji ibn malik to amma dai malamai suka ce ko wancan ana shafe shi amma dai wancan tana shine yafi yawa kuma babi ne mai faɗi ɗalibin ilmi ya koma cikin littafin suyuti wajen babul ijaz wal itlab zai ga yadda ake shafe abubuwa kuma akwai bincike mai yawa kan alhasfu zai taimaka maka wajen fahimtar nasoshi malam yace wa min shawahid hasfi sifati yana daga cikin shawahid wato abubuwan da ake kafa hujja da suna hasfu sifa shahi sifa qawlu sha'ir fada sha'ir wa rubba asilatil khaddaini bikrin muhaffafatin laha far'un wajidu an gane ko wa rubba asilatil khaddaini an gane ko asalin asalu shay'i da sinun yana nufin tushen abu an gane ko wato tushen asalin abu kenan daga yana kusa ga asul ko kuma abin da yake na da laushi ana cewa asila to da sha'iri cewa rubba asilatul khaddaini akwai mai tafshin kuma tu ko kuddu kuki inji malaman zauri bikin wanda take budurwa muhaffafatin da an ce muhaffafa shine ba miratul batn wanda cikin ta ya danfale ma'ana ciki ne wanda yake ya kasance a daure ba ya baba babban ciki wanda yake ya fito yace muhaffafatin laha far'un wajidu tana da far'un wato gashi kenan wajidun da kuma wuya to sai an ka ce wal far'ul fahimu an gane ko tana da far'un shine wato gashi inda an ce al far'u reshi amma ana nufin gashi domin gashi yana da rassa ga kan mace to malamai suka ce tuna an shafe fahimu shine baki domin galibi ana sifanta gashin mace da kyau idan ya zamanto baki ina fata an fahimci ni ibrahim kashi ce wa far'in yughashshi al matna aswada fahimin asifin ka qinwin nakhlatil muta'askiri malam yace ai laha far'un fahimun tana da far'un gashi fahimun baki wajidun da kuma wuya tsawilun mai tsawo sai aka shafi ba a kawo fahimun ba da tsawilun wa qawlu abid ibn al-abras da kuma magana abid ibn al-abras wanda take nuna ana shafi kenan sifa ko na atul man'ut al-asadi wanda yake mutumin wato ana dangata shi zuwa ga banu asad wata kabila ce yace man qawluhu qawlun mutumin da fadar shi fadar fada ce wa fi'luhu fi'lun aikinsa aiki ne wa man na'iluhu na'ilun kuma wanda kyautarsa kyauta ce malam yace ya'ani man qawluhu qawlun faslun mutumin da magana shi magana ce yankakka wa fi'luhu fi'lun jamilun aikin sa aiki ne nagari wa na'iluhu na'ilun jazlun kuma kyautar shi kyauta ce mai yawa ina fata abin da ake so a ce wato shine abin da yasa an ka ce fa'aratu an a'ibaha kenan wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin salihatin sahihatin wannan shine abin da ake so a ce ina fata an fahimta kenan shi yasa sai aka shafe sifar in ka zo sai ka kaddara ta to kaga ne yana daga cikin abin da ake barin ɗalibi idan ka ɗauki littafi kace zaka yi bayanin sa da larabci gundalin larabci shi kadai baka san an shafe wani abu ba aka ce akwai wannan abin kace babu shi to ai an ka zo wajen qara'inul haliyya da alqara'inul lafziyya da kuma ad-dalala dalalatul mutabaqa da dalalatul tadammun da dalalatul istilzam aka zo aka fara fitar da abubuwa sai ka iske kai kayi kuskure kuma baka san cewa ba kayi kuskure da haka yana da kyau ɗalibin ilimi a rinka bincike kuma a rinka bin mas'aloli na ilimi a hankali ba tare da rigima ba za a iya warware komai da izinin Allah in dai akwai kyakkyawan niyya wannan shine abin da malam ya kawo a karkashin wannan mas'ala kuma dama mai wannan littafi na as'ilatul qur'anil majid ya kawo ya kawo a ƙarƙashin matsala ta 638 cewa abin da ya sayi mata aibi wato illa shine tsoron a kwace ta to shi kuma tsoron a kwace shi ya kamata a kawo akan abin nan akan aibantawa sai an ka kawo aibantawa sannan an ka kawo tsoron yace to a'a to dama saboda ai tsoron ne ya sa shi aikata malami ya kawo bayani kuma mun dan gabatar da bayani a ƙarshen wannan matsala to wannan shine wato ƙarshen suratu al-kahf a cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab yanzu kuma za mu dawo cikin littafin asibitin Qur'an majid domin yanzu shine akwai abin da ya saura a cikin wato suratu wato al-kahf a mas'ala ta 639 a cikin littafin asibitin Qur'an majid wa ajibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi mare yace fa in kila idan an kace ash-shamsu fi samai rabi'a sama tana wato rana tana sama ta hudu wannan yana buƙatar dalili ina fata an fahimce ni sai an samu dalili ingantacce wa hiya bi qadri al-kurati al-ardi 160 marra ita rana tana bi kadri tana gwargwadon kuratul ardi kamar a ce kasa kenan tunda kasa tana da shakal kamar ni na wato na kwallo ma'ana tana da girman wato kasa mi'atun wa sittina marratan tafi kasa girma ita rana so 160 waɗannan duka suna buƙatar dalilai abubuwa ne waɗanda zaka isa cikin ilimin falak a can da ana ake kawo waɗannan abubuwa waƙila waɗansu malamai suka ce mi'atun wa hamsina kaga nan da nan ma an samu sabani wasu sun ce tafi duniya so 150 waƙila mi'atun wa 20 wasu suka ce ta limka duniya ita rana so 120 fa kaifa tasauha ainun fil ardi ya za a ce ita ƙasan wato tasauha zai yalwace ita rana ainun wata idaniyar ruwa kenan ba ido ta mutum ba fil ardi a cikin ƙasa hatta akhbara Allah ta'ala ha Allah ya bada labari an zirqal naini daga zirqal naini annahu qala yace wajadaha taghrubu ya samu rana shi zalƙarne ne tana faɗuwa fi ainin a cikin wata idaniyar ruwa hami'atin ina fata an fahimce ni hami'atin kenan wadda take mai tsananin wato zafi shine wato hami'atin in gani ko wato fa'ilatin ne malin yace au hama'atin al ikhtilafil qira'atayn to malin ya kawo yace au hama'atin kenan an ce hama'atin wadda take mai tsananin wato zafi to amma idan muka duba cikin alkur'ani za mu ga kira'o'i da sun ka zo waje da hata rubu fi ainin wato hami'atin wato shine wato kira'ata imamu nafi da ibn kathir da abu amr da yaqub da hafs sun karanta hami'atin amma sauran sun karanta hamiyatin ne hamiyatin hamiyatin ba hama'atin ba sai da mutum kenan waɗanda suka yi littafin ilan ko sun yi kuskuren rubutu ko kuma wata kira'a ce wadda take ba a san da ita ba almuhimmi dai an ce hami'atin da kuma hamiya hamiya nan da haƙarami ne yana nuna abin da adda wato tsananin zafi daga alhami ne Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma adraka ma hiya narun hamiya in kuma an ce hami'atin daga hama ne wadda take tana ɗauke da tabo an gane ko wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun to kenan nan sai ya zamanto wagga kira'a ta nuna tabo ne idaniyar ruwa ce wadda akwai tabo karkashin wato gefenta kenan kusan gabar ruwan akwai tabo sannan kuma hamiyatin ya nuna akwai zafi sai da mato kenan abubuwa ne guda biyu waccan kira'a ta nuna idaniyar ruwa tana kusan wurin da akwai tabo wannan kuma kira'a ta nuna wato akwai zafi ga wurin saboda rana ta buge shi kenan qur'ani ba kuskure bane ba kuskure ne aka samu ba ya kamata ɗalibin ilimi sai da ake taujihin waɗannan qira'atkin kuma idan ɗalibin ilimi yana so ya koma cikin littafan da sun kai taujihin qira'at kamar al-bahr al-muhit na Abu Hayyan al-Tauhidi kamar kuma ad-durr al-masul fi ulum al-kitab al-maknun na Sheikh As-Samin al-Halabi kamar kuma wato abin nan القراءات واثرها في التفسير والاحكام na دكتور عمر سالم بازمول dan kasar Misra almuhimmu dai shi yuftar kalneni ya iske wannan rana tana faduwa ne a cikin wato idaniyar ruwa ko mu ce kusa ga idaniyar ruwa wadda take akwai tabo tare da ita ko kusan ta gabata kuma akwai zafi kulna za mu ce almuradu bi qawlihi ta'ala abinda ake nufi da waje da hashi zarkal ne ya samu rana tana wato faduwa ai fi za'mihi wa zannihi a cikin riya wasa koko zaton da yake yi kama yara rakibul bahari kamar yadda wanda ya hau teku idza lajja fihi in yayi zurfi a ciki wa ghabat anhu al-atraf ya daina ganin sassan teku shine al-atraf was sawahilu da gabobi iyakar ruwa jam'i na as-sahil anna shamsa tatlu'u min al-bahr sai shiga kamar rana tana fitowa ne daga mi daga daga teku tunda idan ya zamanto gabas yamma kudu da arewa duka ruwa ne kake gani to idan rana ta fito sai ka san tsammanin ai daga cikin ruwa ne take ina fata ana fahimta ta domin baka ga inda ta fito ba to kamar yadda mutum yake tunanin wannan idan yana kallon gabba guda hudu na abin nan yace anna shamsu tatlu min al-bahri wa taghrubu fihi kuma sai shiga kamar nan take faduwa tunda idan kana sakar tafiya tunda sassafe ta fito cikin ruwa zaka ga ta fito sannan kuma in ta fadi shiga ta fadi cikin ruwa in dai ba kun kai bakin gaba ba kenan sai ka san tsammanin kawai cikin ruwa ne take fitowa cikin ruwan ne take faduwa malam yace to fa zurqalnaini shi ko sarki zulqarnaini intaha ila akhir al-bunyan ya kai karshen gini fi jihatil maghrib a cikin jiha ta yammacin duniya فوجد عينا حمئة نعم أنت المغرب يمكن دنيا أكيد في أنا رسول المغرب قصة مروكو فوجد عينا حمئة sai ya wata ƙasa hami'atin wadda take tana da zafi kenan an gane ko kuma akwai tabo tare da ita kuma tana da zafi wasi'atin wadda take tana da yalwa azimatin wadda take mai girma fa zanna anna shamsa taghrubu fiha shi sai sa tsammanin nan ne na take faduwa ya kai karshen duniya ina fata an fahimce ni to wannan shi ne abin da malin ya kawo amma da an ka ce taghrubu wadansu malamai suka ce ba sai ka faɗi wannan ba taghrubu fi ainin nazir inda al-makan kamar ranar tana faduwa ne a iya idon wanda yake kallo a wannan wurin yana ganin ne take faduwa shikenan ko wani gari suna ganin rana ta faɗi alhali ko faɗuwar rana ta wani wuri ba ita ce faɗuwar rana cikin wuri ba a lokacin da kake kallo kai a garin da kake a wannan lokacin nan ne rana ta faɗi a wajen ku kuma haka kake gani matsala ta riga ta ƙare To, malam ya ce a matsala ta ɗari shida da arba'in fa in ƙila idan aka ce zulƙarnaini kana nabiyyan shi zulƙarnaini ya zamanto annabi au taqiyyan ko mutum ne mai jin tsoron Allah mas'aloli wanda an yi sabani akan su au taqiyyan ko mutum ne mai jin tsoron Allah hakiman mai yawan hikima al ikhtilaf al qawlaini akan sabani maganganu fa kaifa khafiya alaihi hada ya ake wannan ya koyu gare shi bai gane cewa rana ta faɗi ba ba inda suke faɗuwa bane ma'ana ba ta da wurin da suke faɗuwa a irin idon ɗan adam inda ke ganin ta faɗi a nan ne ta faɗi kawai to ya anka irin wannan ya koyu gare shi khafiya alaihi hada hatta waqa fi dhanni almustahil har yayi zaton abin da yake ba zai taba yiwa ba alladhi la yaqbaluhu alaql wanda hankali baya karban wannan qulna bala yace zamu ce al-anbiya'u su annabawa wal awliya'u da waliyai wal hukama'u da kuma masu hikma an gane ko annabawa su kansu waliyai ne martaba ce ta wilaya amma kasance mutum annabi ya fi kasancewa shi waliyi shi yasa wani lokacin ake bambantawa domin duk annabi waliyi ne amma ba duk waliyi ne annabi الأنبياء سو النبوة والأولياء دوليي والحكماء دما سهك ما جمع حكيم ليسوا معصومين عن ظن الغلط an gane ko ba a kasance an tsare su ba daga wato su yi zato wanda yake da kuskure alkhata wa in kana ma'sumai anil kaba'ir duk da yake an tsare su daga kaba'irori ko kuma a ce a an tsare su daga wato yin kuskure ba banda kaba'irori yin kuskure cikin isar da sakon Allah nan ne ba sa yin kuskure kwata kwata kuma an tsare su daga kaba'ir sabanin wanda suke cewa annaba suna iya kafirta sanan su su dawo su cikin musulunci wannan abin yayi muni malam yace to ala tara ila zanni musa alaihi salam shin baka ga zaton annabi musa ba fi ma ankarahu al khidr alaihi salam abinda yayi mu khidr musu fil qadaya salas a cikin qadaya guda uku da ya nuna cewa khidr kamar bai abu da ba daidai ba kina kaga shi annabi ne amma ya zace wani abu ba daidai ba wa zannuhu annahu yara Allah ta'ala fi dunya annabi musa ya tsammanin zai iya ganin Allah a duniya wa huwa min kibaril anbiya ila cikin manyan manyan annabawa sai da ya roki Allah Allah ya ce a ban ganuwa Allah subhanahu wa ta'ala ce wa wa'adna Musa 30 laylatan ko wa wa'adna Musa aw takra'a 30 laylatan wa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbih 40 layla wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qawmi wa aslih wa la tattabi' sabila al-mufsidin wa lamma ja'a Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk قال قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين وكذلك يونس عليه السلام كما هكذا النبي يونس إجمالا aminci Allah ya tabbata a gare shi ma akhbar Allah ta'ala bi qawli abinda Allah ya bada labari wa zannuni iz zahaba mughadiban da kuma ka ambaci kenan zannun ma abucin kifi annunu na ana nufin alhutu ba harfi na nunun ba kina annabi wato Yunus iz zahaba mughadiban lokacin da tafi na cikin hushi fa dhanna an lan naqdir alai sai yasa tsammanin ba za mu kuntata mishi ba nan ba ana nufin Allah bai da iko akan shi ba an gane ko sai ayi hattara dan ana nufin Allah ba zai kuntata mishi ba kenan wato al'amuran sa kenan wa kana alwaqi'u bi khilafi dhannihi sai kuma abin ya zama to ba irin yadda zai to ba kenan shi zarkal ne ko an ce annabi na kuma an ce dai wali na mai tsoro Allah ai na yiwa yayi zaton abu ba haka nan bane amma ta fuskar annabta shine annabawa ba sa yin kuskure in mun ci annabi na ga mai da abin da Allah subhanahu wataala zai faɗa to wannan shine abin da ya kamata mu fahimta asali na biyu anna Allah qadirun Allah yana da iko ala tasghiri jarmil jarmi shamsi Allah ya wato karantar da ya maida shi kenan karami jarmi shamsi an ce jarmi zakin abu wato mustalah ne wanda lokacin malaman ilmul mantiq da ilmul kalam suke amfani da wannan kalmar sai jarm in an ce jarmu ana nufin aljasad ko azzatu wato Allah yana da ikon ya wato karantar da jikin wato rana ko mu ce zatin rana wa tawsi'ul aini alhami'a Allah kuma ya fadada al'ain wato wannan idaniyar ruwa ake nufi alhami'a wadda take mai tsananin zafi kuma wanda muka ce ko akwai tabo kusanta wa kuratul ardi da kuma Allah ya faɗaɗa kuratul ard wato shine wannan ƙasa kenan wanda muke bisa gare ta domin tana da shakal ne kamar na kwai ita ƙasa bi haifu ya tattasa'u ainul ma'i aina shamsi yadda kuma in Allah ya so wannan idaniyar ruwa za ta ishi ni za ta ishi rana zakin rana falima la yajuzu an yakuna qad waqa'a zalika mi zai hana ma a ce a'a cikin ma ruwan ne ranar ta faɗi walam na alam bihi mun san da shi ba li qusuri ilmina saboda ilimin mu takaitacce na alil iharatu bi zalika zamanto mun ce wai sani yana yiwa mu'jiza ce yana yiwa baiwa ce Allah ya subhanahu ta'ala da karama ya niyya ya ba wannan bawan Allah Allah ya sauke mishi rana a cikin wannan wurin ya gani Allah inna Allah ala kulli shay'in qadir shi yasa al-madrasatu al-aqliyya da kike al-madrasatu al-aqliyya wadanda galibi zaku iske kamar yan mu'tazila sun yi zurfi cikin irin waɗannan abubuwa zaku ga suna da irin wannan tunani da irin waɗannan abubuwa zaka ga ana cewa a'a ai an ce rana tana faduwa to ai yanzu ya nuna cewa in wani wuri ana dare wani wuri ana rana to yaushe rana ta koyi ta je ta yi ma Allah sujada ko kaza ko kaza to kai ka ce wai sani rana ka san kowane lokaci ne take ma Allah sujada shi in ka san hasken rana anan can wancan bangaren na rana wanda ba ka gani shi kuma ka san ko menene alaka shi da Allah subhanahu wataala to kaga irin waɗannan abubuwan ne suka wani ya ce to ai ai kasa an ce can ana duhu nan ana rana don haka a ce rana ta bace ta je ta sujada to kuma in ba a ganta nan ba can ana ganin ta in ba a ganta nan ba can ana ganin ta yoshi na ta je ta yi ma Allah sujada sannan ta bayyana to irin waɗannan abubuwa da kyau ɗaliban ilimi su hasara da su ilimin ka game da rana kaɗan ne in Allah ya bada labari kai baka san yadda Allah halicci rana ba ko da ka zo duniya ka iske yayi ta shi ya san abin da yasa yayi ta shi ya san iya girman ta shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya magana akan kuskure alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash-shamsu wal-qamaru in an ce rana tana sujada kai baka iya yin kusa da rana hatta da America da suka so su yi sun kace sun je cikin wata da ke mas'ala ce an yi sabani kanta mun taba bayani kanta cewa waɗansu malamai sun ce ba su je ba wasu kuma sun ce a'a shi watan ba cikin sama yake ba a'a a sararin samaniya yake tana yiwa su je can wasu sun ce a'a kawai sun je ne sun aza waɗansu na'urori masu haske sun ce sun je a can cikin sama dama in an kai ka kowaye ne kai kai ka sama abin da a can a sama tana yiwa ma wani wuri ne sun je nan sararin samaniya sun ka aza waɗansu abubuwa suka ce sun je cikin wata amma da ita ranar dai shine har yanzu sun kasa zuwa can an yi an yi ayi sun sun kasa su da kansu suka tura wata na'ura ta je mai tsananin fuskantar zafi a duniya wanda za ta iya a shekarun baya suke ba da labari su da kansu suke cewa wato wannan na'urar suka tura ta faɗo ba tare da cin nasara ba ina fata ana fahimta kenan rana tsananin zafinta ya kai an yi na'urar da ake ganin tana iya jure ma zafi kuma tana iya ba kanta sanyin da zai iya ba su dama su je a wannan wuri su samu su je su ɗebo rana ko su ɗebo wani abu daga cikinta suka ce america kanta boa su kansu suka ba da labari suke cewa wato wannan na'ura ta faɗo ba tare da an samu wato biyan bukata ba to dan uwa musulmi da haka dai a takaice cewa sarkan ne ni rana ko ta faɗi ko a ido suna ta faɗi ba matsala dai almuhimmu in Allah ce rana tana sujada manzo Allah sallallahu alaihi tana sujada to yanda take sujada ba mu sani ba amma dai sai mu gaskata mu tsaya bakin inda ilimin mu ya tsaya amma cewa rana ba a ganin ta in ta faɗi a nan ta bayyana a can wannan duniya ne take bayyana ko haka ne muke a wani wuri ana zafi a wani wuri ana sanyi a wani wuri kuma rana ta fito a wani wuri kuma duhu ake cikin shi da haka yana da kyau masu kokarin gaugawar karetar da hadisai su yi hattara da ayoyin alkur'ani saboda tunani irin na turawa wallahu ta'ala alam mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 641 malam yake cewa fa in qila idan anka ce qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wata'ala qulna ya zal qarnaini Allah yace mun ce ya kai zal qarnaini imma an tu'azziba kekinan mutanen nan ko ka azabtar wa imma an tattakhidha fihim husna ko kai riko da kyakkyawa a cikin su mas'ala wato aya ta 86 a cikin suratul kafi yadullu ala annahu kana nabiyyan wannan yana nuna cewa kamar shi zarkal ne da annabina li anna Allah ta'ala khatabahu domin Allah ya yi masa magana shi ko ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim malin yace kulna za mu ce man qala innahu laysa nabiyyan wanda yace shi zarkal ne a wajensa ba annabi bane tunda ba a samu nasi karara ba yaqulu hadha al-khitab lahu yace wannan magana da an kai ma zarkal ne da an ka ce kulna kana bi wasitatin nabiyil mawjud ta kasance a wato ta biyo ne ta fuskar wani annabi wato daga wani annabi al-mawjud wanda akwai fi zamanihi a zamaninsa kama fi qaulihi kamar yadda Allah subhanahu wataala ce ya bani isra'ila ya ku bani isra'ila kaga ba kai tsina Allah kira su ba wa ma ashbahu ma da ce da abin da ya kama da haka kenan duk inda kaji an ce Allah yayi magana ya ce ma wani kaza tana yiwa ta fuskar wahayin wani annabi na kaga zaka iske da Dawuda wato da abin nan wa katala Dawudu Jalut annabi Dawud ya kashe Jalut amma kuma Talut shine shugaba kaga a wannan lokaci ga annabin Allah kuma kuma akwai wato ana iya samun jagora kenan shi sai zamanto jagora ne amma akwai annabi a zamanin sa wallahu ta'ala a'lam kenan in ka ji an ce Allah yayi magana ko yayi wahayi shin wahayin nan tana yiwa kai tsaye na ko ko a'a ta fuskar wani annabi ne ko ko ta fuskar wata halitta ya bada wannan sako din in baka fahimci wannan ba kenan bi tariqatil mubashira ko bi tariqin ghairi mubashir mas'ala ta gaba mas'ala ta 642 fa in kila idan aka ce kaifa qala Allah ta'ala huna ya ake Allah yace anan fi haqqil kuffar game da abin da ya shafi kafirai fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ba za mu tsora musu wazani ba kenan ba za mu auna musu wazani ba suratul kafi aya ta 105 ay fala nansibu lahum mizanan ba za mu dora musu wani abin dorawa ba li annal mizan domin shi ma'auni inna ma yunsabu ana kafa shi ne da tuzanu bihil hasanat don mi don saboda a auna ababe na gari bi muqabalati sayyi'at da saboda mummuna idan anka ce an dora ga masu kyau ga mummuna to da wannan ne ake iya gane cewa mummuna yafi yawa koko mai kyau yafi yawa koko sun zo daidai wal kafiru la hasanata lahu shi kafiri bai da aiki na gari wala ta'ata kuma bai da wata ta'a li qawlihi ta'ala domin fatar Allah subhanahu wa ta'ala wa am wa qadimna ila ma amilu min amalin zamu gabaci abinda sun ka aikata na aiki faja Allahu zamu sun yashi haba'an ya zaman to kura mansura abin shekewa abin daidaitawa inji malaman zauri suratul furqan aya ta 23 wa qala fi mawdi'in akhar a wani wuri Allah yace wa amma man khaffat mawazinuhu duk wanda ma'aunin shi ya sauki fa ummuhu hawiya wato uwar wato nan ummuhu an kace waɗansu sun fassara shi da mahaifiyarsa saboda hawiya ita ce haƙuro wutar hawiya saboda zai rince ta domin kamar da ɗaki da zanta mahaifiya ko ko fa ummuhu ko uwar kansa hawiyatun zata wato kifi a cikin wuta don Allah ya ce fa kubkibu fiha humrul ghawun ai fa maskanuhu nar makomashi ita ce wuta fa asbata lahu mizanan sai kuma ya tabbata mishi wato da mizani to kaga nan can an ce fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ba su da wazani nan kuma Allah ya ce amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya to kuma an ce wanda ma'aunin shi yayi sauki to kenan kaga kuma kamar shi da wazani kenan to ya zamu yi da waɗannan ayoyin qulna zamu ce ma'ana qaulihi ta'ala abinda ake nufi da fadar Allah subhanahu wata'ala fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ba za mu sanya musu wazani ba ai la yakunu lahum indana qadar ba su da wata daraja wala khatarun ba su da wani matsayi asalin alkhatar nan ba hadari ba hadari ba irin wancan ba kamar abin da yake darsuwa ga zuciya suka haka yi tunanin shi ba su da wata daraja ba su da wani matsayi a wajen Allah li hissatihim saboda kaskancin su kaskanta su a wajen Allah wa haqaratihim da kaskancin su ba komai ba a wajen Allah subhanahu wata'ala kenan sai zaman to wazani na kima ake nufi ta zuciya ba wazani ba wanda ake aunawa walau kana ma'anahu ma zakartum da ya kasance abin da kuka faɗa ne abin da an ka faɗa ya kulul muradu bi qawlihi ta'ala da zai zama to abin da ake nufi da fatar Allah subhanahu wa ta'ala wa amma man khaffat mawazinuhu kenan dukkan wanda mizanin shi khaffat ta yi sauki fa ummuhu hawiya wato uwar shi ko ko kogo kashi za ta fada a cikin wuta ko ko mahaifiyar shi ita ce wuta domin zai lazimce ta kamar da ɗa yake lazimta mahaifiya yace to man ghalabat sayyi'atuhu ala hasanatihi to kenan da kamar yadda su waɗancan sun ka faɗi na cewa abin da ake nufi shine cewa mutum yana da ma'auni wanda yake wato nagari ake nufi wanda yake yana da ma- ma- ma'auni wanda ake auna kaya ana ganin shi an ka ce da ana nufin man galabat sayyi'atuhu ala hasanatihi wanda ayyukansa munana suka rinjayi nagari minal mu'minina mu'minai fa innahu yastakinu fin nar da zai zamna a cikin wuta an gane ko zai kaskanta kenan a cikin wuta istakana shine zai kaskanta walaqad akhadnahum bil azabi famastakanu li rabbihim wama yatadarra'un walakin la yakhludu fiha sai dai ba zai tabbata ba bal bi qadri ma yumhasu anhu zunubahu kenan yadda za a tace mishi zunubuhu a tace shi ma'ana a eh, wannan zunubi da ya aikata a tsarkakar da shi a kona shi a zaman bai da wani zunubi fala tanafi bainahuma to nan babu wani abin nan kenan ba su ci karo da juna ba kenan ko da an ce si mumini fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna an ce su kafirai ba a dora musu wazani to shi mumini kuma an ka ce amma man khaffat mawazinuhu to ai mumini ma tana yiwa ya zamanto munanan ayyukan shi sun rinjayi nagari to sai a kashe cikin wuta to malam yana cewa to nan ana yiwa ma a ce ba ma kafirin ake nufi ba muminin da an ka samu matsala ayyukan shi sun ka kasance wato sun rinjayi wato ayyukan shi munana sun rinjaye na gari shi ne wanda ake nufi anan sai zaman to kenan shi kafiri fala da qimu lahum yawmal qiyamati wazda duk da yake eh, ana nuna cewa su kafirai ba su da wani eh, kima ko kuma ba su da wani nauyi a wajen Allah subhanahu wataala eh, sai zaman to dai nan ana nufin ba ana nufin ba za a yi musu hisabi domin suna da littafi za a auna su amma nauyi ne ba su da asikeli na Allah subhanahu wataala sannan kuma ko da an ce fala da qimu lahum yawmal qiyamati wazda ma'ana nan ba su da kima a wajen Allah kuma ko da an yi hisabin dama an san makomarsu kenan ko da an dora su akan wazini ba wani nauyi ne gare su a wajen Allah subhanahu wata'ala ba don haka ba shi ke nuna cewa ba ba za a wato auna musu ayyukansu ba nan ba su da wata kima a wajen Allah ake nufi to sannan kuma amma man khaffat mawazinuhu shi ma ya tafi cewa ba dukkan kafirai ake nufi ba muminne ne waɗanda ayyukansu muna na suka rinjayi nagari ko kuma amma man khaffat mawazinuhu duk kafirai ake nufi amma nan fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ana nufin ba su da wata kima a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to yan uwa musulmi saboda lokacin mu ya fara karatuwa akwai abu biyu amma za mu faɗi ɗaya sai zuwa darasin mu na gaba in Allah ba mu dama shine kissa ta zarkan ne da an ka faɗi yana tare da yajuju wa majuju yajuju wa majuju ana ganin mutane ne waɗanda ɗan adam ne waɗanda sun kasance ɗabi'a su ta wato canza wanda kuma shi yasa ba da yazo cikin hadisi cewa cikin mutum dubu na annabi adam ƴaƴan annabi adam ɗaya ne zai shiga aljanna a wannan lokacin da al'amura za su ƙara girma ana ganin adadin yajuju wa majuju zai yawa kwarai da gaske shi yasa al'ummar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam za ta zama ita ce al'ummar da ta fi yawan yan aljanna a cikin ta wannan ya kamata mu fahimci wannan saboda nasoshi da sun ka tabbatar da wannan sai dai su ya jujo ma jujun nan akwai katanga wadda shi zarkal ne yayi kuma kullun hadisi ya nuna suna zuwa sai sun yi kusa za su shigo duniya sai su koma amma ba su cewa insha Allah amma radda sun ka ce insha Allah sai su zo su iska katangar tana daidai inda suka tsaya amma da sai sun kai kusan karshe sai su koma ba su cewa insha Allah sai su iska ta cika ta koma daidai yadda take amma ranar wata rana za su tafi in Allah ya so su shigo duniya sai su ce insha Allah sai wani daga cikin su tunatar da su ce kai ba ku ce insha Allah ba sai su ce insha Allah suna cewa sai zo su iske ta daidai sai su fasa ta sai su shigo duniya za su yi banna kwarai da gaske kuma eh, eh, annabi Musa annabi Isa afwan zai eh, abin nan nasu almuhimmu dai eh, abubuwa ne daga cikin alamomin tashin alkiyama ya jujo ma jujo kuma dujjal da kuma sabkowar annabi isa waɗannan abubuwa na soshi sun tabbatar da su amma za ku ga ana kokarin karyatar da su a ce ya jujo ma juju su ne ƙasar rasha ita ce wato ya jujo ma juju eh, ko kuma mutanen china su ne ya jujo ma juju to in su ne ya jujo ma juju har sun zo sun yaƙi duniya har sun ci naman mutane har sun eh, eh, shanye ruwan duniya don an ce za su shanye waɗansu eh, manya-manyan tekuna duk waɗannan ba su faru ba da haka ya juju ma juju ba su bayyana ba kuma cewa cana ce ya juju ma juju ko rasha wannan ba gaskiya ba ne nassi ka tsaya ka bashi ya aiki a lokacin da wato ya kamata ya aiki da haka irin wannan duk tasiri ne na yan filozofi da yan batiniya da yan alhaqa'iq da yan almadrasatul aqliya wanda suke son su yi tasiri a cikin tafsirin alqur'ani mai girma da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana da kyau yan boko da malamai ai hattara da irin waɗannan akidu kuma a karanta su a san yadda suke tafiyar da wato karatuttukan su eh, don saboda kan ka ji wata shubha baka san inda take ba ka zo eh, ka abka mata ba tare da kayi bayani a ilmance ba amma in ka bar da tarihin ta ka faɗi inda ta fito ka faɗi nu abin da yake nuna ba gaskiya bace ka san da ma akwai wannan akida din kaga zaka samu cin nasara kwarai da gaske ne ya kamata mu dakanta abin da muka faɗa da mun to dai Allah shi ba mu nada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته